بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu muna yammaci ne na litinin wacce ta daidai da biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da ashirin da biyu ga watan jiwon shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine darasi ko kasad na ɗari da hamsin da biyar daga cikin jeren giyar karatuttuka na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadisi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da babban malaminmu a shekul allama almuhaddiful mufassir baqiyatu salafi salih a shek abi abdurrahman muhammadun al'awwal adam albani ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi mune mishi addu'a ta musamman Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. A jiya mun samu tuntuɓan harshe jama'a, mun ce kaset na ɗari da hamsin da ɗaya a madadin na ɗari da hamsin da hudu. Don haka kuskure ne jama'a, a jiya shi ne darasi ko kaset na ɗari da hamsin da hudu. a madadin da ɗaya da muka faɗi don haka a yau shine kasar na ɗari da hamsin da biyar muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka ci gaba da datar da mu idan ba mu manta ba jama'a ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta biyu daga cikin jeren giyar surorin alkur'ani suratul bakara surar da ta sauka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar makka ya tafi garin madina mana sura da take sura ce madaniya a jiya idan ba ku manta ba da shekaran jiya kusan kwanaki uku baya da suka gabata muna karatu a ƙarƙashin ayoyi da allah maɗaukakin sarki ke bayyanar da haramcin riba da haramcin ta'amuli da kasuwanci wanda yake na riba tun daga aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar har zuwa aya ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya a yau za mu ƙarƙare bayanai waɗanda muka ɗauko su a jiya idan ba ku manta ba a jiya mun yi taƙaitattun bayanai game da ayoyin da muka karanta da hukunce-hukunce da muka tattauna waɗanda suke da alaƙa da riba da nau'in dukiya da riba take shiga ciki da waɗanda riba ba ta shiga da illoli ma'ana dalilai da ta sa riba ta shiga cikin nau'in dukiya kaza da nau'in dukiya kaza amma ba ta shiga nau'in dukiya kaza da kaza ba duka mun bayyana a karatun da ya gabata a jiya mun yi bayani game da haramcin riba a inda muka ambata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda annabi ya bayyana haramcin riba har ta kai ga yayi tsinuwa ga wanda yake cin riba da wanda ya rubuta da wanda aka yarjejeniya da shi da wanda aka kafa shi a matsayin shaida mun ji waɗannan ababe guda bakwai da annabi ya ce a nisance su waɗanda suna hallakar da ma'abocinsu daga ciki akwai maciyin riba don haka waɗannan hadisai da muka faɗi a jiya kamar yadda muka bayyana cewa suna ƙarfafa waɗannan ayoyi ne da muka karanta muka fassara game da haramcin riba a jiya har wa yau mun yi bayani game da ina hukuncin ta'amuli da bankuna waɗanda suke na riba sannan mun yi bayani game da ina hukuncin aiki a waɗannan mu'assisat ko kamfanoni ko bankuna ko kuma gurare waɗanda suke ta'amuli da riba a inda muka ɗauko fatawar babban malamin musulunci الشيخ أبي عبد الرحمن محدث الديار المصرية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني inda na asalin sanya mana muryar shi a inda aka tambaye shi game da ina hukuncin aiki a waɗannan wato kamfanoni ko waɗannan bankuna ko kuma ajiya a cikinsu ƙarara ya bayyana cewa ta'amuli da waɗannan wurare haramun ne a musulunci an tambayi malam albani cewa wato albani nasiruddin kenan jama'a don wasu ba sa tantancewa in an ce albani sai su fahimci na nan kusa ko da yake wa hukka lahum an yafhamu zalika eh saboda shi suka sani shi suka rayu da shi ina fata mun fahimta to albani nasiruddin ina fata mun fahimta aka ce da shi akwai wasu malamai da suke halatta aiki a waɗannan gurare kuma suke halatta kai ajiya ta dukiya a waɗannan bankuna da gurare malam ya musu raddi kai tsaye kamar yadda duka ajiya gaba ɗaya mun gabatar da su sannan mun gabatar da fatawar babban malami a sheikh muhammad ibn salihin al-ufaimin allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi abin da ya sa na zaɓi na gabatar da fatawar kai tsaye daga bakin malaman daga alƙalumansu saboda wata matsala ce jama'a wacce mafi yawancin mutane abin ya buga musu kai amma kuma dole ne a bayyana musu abin da yake haƙiƙa ne wanda aka isa gare shi na ilimi ina fata mun fahimta kuma babu yadda muka iya haka kuma karatun namu yake ma'ana karatunmu mu a sunna salafiyya to yadda muke ma wasu karatu haka muke ma kanmu karatu yadda muke fatan wasu su shiryu haka mu ma muke fatan mu shiryu mu gyaru mu zama mutanen kirki yadda idan wane da wane da wane suka yi wato abin da yake ba daidai ba suka saba wa gaskiya za a fito a bayyana to haka fa idan mu ma muka yi kure ahlus sunna suka yi ba daidai ba to za mu fito mu bayyana saboda abin ba kungiyanci ba ne ina fata an gane cewa waɗanda muke tare da su duk abin da suka yi daidai ne ko da ba daidai ba ne waɗanda ba mu tare da su ko da sun yi daidai sai mu rufe ido mu ce ba daidai ba ne wannan ba manhajinmu ba ne mu 'yan salafiya ina fata mun fahimta tambayoyi sun yawaita kamar yadda gashi a gabana wani yake tambaya yake cewa malam menene hukunci game da amfani da account a waɗannan bankuna waɗanda suke ta'amuli da riba ina ganin babu buƙatar sai na maimaita maka ka je ka ƙara sauraron fatawoyi na jiya sannan gashi shi ma wani yadda yake ƙara tambaya dai akan matsalar har wa yau yace malam dan Allah a taimaka a bana amsa mana abin ya ci ƙarfin shi kenan ina fata mun fahimta wato haka al'amarin yake jama'a daɗewa al'umma na mu'amala da abu bai mayar da abin ya zama halal bayan musulunci ya tabbatar haramun ne ina fata mun fahimta cewa mun daɗe muna mu'amala da banki mun daɗe muna kaza mun daɗe wannan baya mai da abin ya zama halal jama'a ko shekara dubu aka yi ana abu matuƙar wannan abun ba shi da asali a addini har yanzu ba shi da asali a addini kuma za a ce ba daidai ba ne kada ka aikata shi kana tunanin waɗancan da muke cewa jahamiyya mu'tazila qadariyya wasunsu ba daga ƙarshe-ƙarshen zamanin sahabbai wasu daga cikin zamanin tabi'ai suka bayyana ba daɗewarsu a duniya ya sanya aƙidarsu da manhajinsu ya zama daidai jama'a don haka fatawar tana nan a yadda take ɗan uwa kuma kada ka yi tsammanin cewa zan karkata ko zan ba da fatawa game da cewa ai abdarurat ai larura ai an zama kaza ai an zama kaza jama'a larura kamar yadda na faɗi a jiya malaman musulunci suka ce abdaruratu tuqaddaru bi qadariha idan ka samu kanka a cikin halin larura to ba a bar ka sake ba ka da ba wata ka'ida ta musulunci a kanka ba ha akwai ka'ida ta musulunci shin kana ƙoƙarin ka fita daga wannan larurar koko kana so ka ci moriyar fatawa ta larura don ka ci gaba da aiki da ka ci gaba da mu'amala da abin nan da yake ba daidai ba addini jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah maɗaukakin sarki ka samu dace to sanan gashi wani yana tambaya yake cewa malam ina hukuncin kuɗin da ake biyan mutum a gurin aiki ta hanyar banki mana albashinka aka mayar ta hanyar banki ake biyan ka ko kana aikin gwamnati ko kana aikin kamfani ko kana karantarwa a wata makaranta sai aka mayar da albashinka ta banki mana aka daina table payment ina fata an gane ka zo a kirga a baka ka sa hannu sai aka daina sai aka mayar da kai banki yana tambaya game da hukuncin wannan dama wannan ba daidai bane ba daidai bane da waɗannan kamfanoni da waɗannan gurare da suke ayyuka da za su ci gaba da gudanuwa a bisa yadda suke da ya fi jama'a in ba haka ba wani zai ce to ai kwadago na yi aka kai ni banki don haka halal ɗina na je cirowa eh gaskiya ne to amma wurin ciro halal ɗin nan naka kuɗin da kai aiki aka biya ka keke da keke duka kake samun daman cirowa ya danganta amsar ta, danganta ina fata mun fahimta sannan waɗannan gurare da suke ta'amuli da riba a sa'ad da za a tura kuɗin ka banki ka je ka cire a matsayin kuɗin aikin da kai kuɗin nan ko kaɗi ko kaso da wasu kuɗaɗe za su haɗu ina fata mun fahimta saboda gaba ɗaya yanzu harkar kuɗi musamman a bisa tsari na duniya an markaɗe shi ya zama abu guda ya zama abu guda in ban da kuɗi na yau da kullun da muke amfani da su Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye to sannan ga wani na ƙarshe ke cewa shin yanzu malam musulmi ya daina mu'amala da banki kenan saboda yana ta'amuli da riba kun fahimci tambayar tashi saboda yana ta'amuli da riba riba mecece kuma amsa jama'a ta'amuli da riba menene shikenan amsa ta riga ta fita Allah madaukakin sarki ka samu dace kafin mu dora mu ci gaba malam kaman kana so kai jawabi na bismillah malam eh eh eh eh shi ne bayanin da ne na ce ya danganta ya danganta kuma kai ne ka iya karfin hali kai jawabi na san da yawa akwai waɗanda wannan matsalar tana damunsu haka abin yake wato an cire ba a cire ba an rage ba a rage ba ina kudin suka tafi sai ka ce mu'assisatur ribawiyya ka ji fatawar da aka bayar a jiya malamai suka bayar kamfanoni sai su gyara makarantu sai su gyara ya rage su san mafitar da za su samar wa kansu na'am eh afwan na bisin eh eh eh shine bayanan da muka yi ajiya eh eh shine bayanan da muka yi ajiya riba ta ammame gaba ɗayan duniya musamman yahudawa yanzu harkar kuɗi ta koma hannunsu imma fardan wa imma ummatan wa imma daulatan mun yi bayanin jiya idan baka mubasharance ta kai tsaye ba sai hayakinta ya dake ka shine bayanin da malam yake yi wallahi jama'a fitintinin da suke faruwa a duniya kada ku nisanta alakanta su da riba da duniya take ta'amuli da shi mu daina nisantawa jama'a mu daina nisantawa wata jahiliya ce take ƙara maimaita kanta wallahu a'lam wallahu a'lam Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace ajiye idan ba ku manta ba muna bayani game da darussa da fawa'id da za mu fitar a cikin waɗancan ayoyi da muka fassara su tun daga aya ta ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa ta ɗari biyu da tamanin da ɗaya mun ji fa'ida ta farko a inda muka ji cewa waɗannan ayoyi sun kunshi bayani game da haramcin ta'amuli da riba mutum guda ne ko al'umma ko wata daula wata ƙasa ko wani yanki na ƙasa. haramun ne ta'amuli da riba musamman ma ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana irin halin da maciya riba za su tashi a kanta a ranar alkiyama. Mun ji fa'ida ta biyu cewa a cikin waɗannan karatuttuka da muka yi mun ji riba nau'i uku ce, akwai ribal kardi riba ta bashi wacce ita ake kira da ribal jahiliya, a inda Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta kai tsaye. a cikin alkur'ani suratu ali imrana Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa to sanan mun ji nau'i na biyu na riba shine ribal fadli da riban nasi'a mun ji dalilin da ta sa riba take shiga cikin ribal fadli ma'ana dalilin da ya jawo ribal fadli shine bai'u jinsin bi jinsihi mutafadilan wa in kana yadan biyadin to sannan mun ji illa da take sabbabar da faruwar riban nasi'a shine bai'u jinsin bi jinsihi aw jinsaini mutaakhiran ina fata mun fahimta to sannan mun ji fa'ida ta uku a inda muka ji cewa illar da ta sa Allah madaukakin sarki ya haramta riba a cikin annaqadaini az-zahab wal fidda kayan karau da ake amfani da shi na yau da kullum wato shi ne asamaniyatul mutlaka wato waɗannan su ne dukiyoyi waɗanda al'umma suke amfani da su na su bayar a ba su kaya su bayar a ba su haja ka ba da dinare a baka gida ko fili ko rumfa ko mota ko aure ko wani abu makamancin wannan sai muka ji cewa wannan illa yadda take cikin zinare da azurfa to tana nan a cikin dukiya da kuɗi da ake mu'amala da shi na yau da kullum wannan shine ikhtiyari na babban malamin musulunci shekul islam ahmad ibnu abdulhalim ibnu taimiya allah maɗaukakin sarki gafarta mishi da shi da almajirin shi a shekul allama abu abdullah shamsuddin ibnu qayyim al-jawziyya to sa'an mun ji fa'ida ta hudu cewa illar da ta sa riba ta shiga cikin waɗannan nau'i na hatsi nau'i hudu attamru da almilhu da alburru da asha'iru illar abubuwa ne guda biyu al'iktiyatu da al'iddihar wato ana amfani da su a matsayin abinci wanda ake ta'amuli da shi yau da kullum sannan ana iya taskance su to dukkan nau'in abincin da ake iya taskance shi da ake amfani da shi a matsayin kut ko kutul baladi kamar yadda malaman fiqhu suke faɗi to wannan abu tajri fihi riba kamar yadda wannan shine mazhaba ta Imam Malik kuma ita ce mazhaba wacce take ta tsaka tsakiya da daga tsakanin mazahib da malamai suka tafi akan abubuwan da riba ke shiga cikinsu fa'ida ta biyar wa minha annal hukuma lillahi wahdahu waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa hukunci to yana ga Allah ne shi kaɗai don haka fama a hallahu fa huwa halalun duk abin da Allah ya halatta to shi ne halal wa ma haramahu fa huwa haramun haka duk abin da ya haramta wannan abu haramun ne sawa'un alimna al-hikmata fi zalika am lam na'lam mun gane hikimar halattawa da haramtawa ko ba mu gane ba lallai ka bi umarnin Allah shi yasa ina ƙara nanatawa ina maimaitawa musamman ga masu tambaya ga masu tambaya game da wannan matsalar Allah ne ya haramta riba jama'a Allah ne ya haramta ba mu muka haramta ba jama'a Allah ne ya haramta kuma ba a tambayar Allah game da wani abu da ya a ce dan me la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna fahawu yace wa man sa'ala lima faqad radda hukmal kitabi wa man radda hukmal kitabi kana minal kafirina duk wanda ya ce don me Allah ya kaza to ya ture hukuncin alkur'ani duk wanda ya ture hukuncin alkur'ani to ya san sauran kana minal kafirina Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye yana daga cikin fawa'id ɗin da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi annama akhadhahu al-insanu min riba qabla al-ilmi fa huwa halalun bi sharti an yatuba wa yantahiya wannan na nuna mana cewa duk ribar da ka ci ko ka karba ko ka gina ko ka tara ko ka sai gida ko ka sai mota ko kai aure ko kai kaza ribar da ka ci kafin ka san hukuncin ta na haramci to wannan dukiya da ka tara halal ne Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka ina fata an gane amma da sharuɗa biyu ka tuba daga cin riba sannan ka hannu ka daina sa'ata izin da gaggawa ina fata an gane mun buga misalai game da haka a jiya a yau za mu tashi daidai gaba ta bakwai inda malam ya ce wamin ha yana daga cikin darussa da za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi waɗanda muka karanta muka fassara muka yi bayani waɗanda suke bayyanar da haramcin riba. malamai suka ce wujubu invaril mu'sir ila maisara kama taqaddama waɗannan ayoyi suna bayyanar mana da wajabci wajabci ba halacci ba ku kiyaye wujubu invaril mu'sir wajibi ne a sa'ad da ka baiwa wani bashi da riba ka ɗora mishi wani abu musulunci ya ce kuɗin uwar kuɗin naka ne amma ribar to ka bar ta haramun ne ka karba ai mun karanta ko to uwar kuɗin idan ya zan wanda ka ba bashi bai da shi a yanzu saboda talauci saboda kunci saboda miskini ne shi fakiri ne to wajibi ne ka saurara mishi dole ne ka jinkirta mishi ba za ka ce to tun da an hana ni cin ribar to a bani kuɗi na yanzu yanzu ba ina fata mun gane a dole ne ka saurara mushi mun fahimci wannan fa'ida ne a cikin faɗin Allah da ya ce wa in kana haka ne wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara idan ya zan wanda ake bi bashi wanda aka bashi bashi zu usra yana cikin kunci yana cikin rashi bai da kuɗin da zai bayar to kai da ka bashi fa naziratun dole ka saurara mishi ka jinkirta mishi ila maisara har ya samu dama ya biya ka bashi nan ku warware ina fata mun fahimta wannan gaba tana da matukar muhimmanci ta sa na ga dacewar mu karanta wasu maganganu da babban malami al-Imam al-Qurtubi ya saffara su ya rubuta su a cikin littafin shi tafsirul Qur'an don haka jama'a zan bude a yanzu za mu karanta kamar yadda ina fatan ‘yan uwa suna da photostat a hannunsu ko? ta da haka jama'a sai mu bude dalilin da ya sa na tsaya zan karanta mana wannan shi ne shin wannan ayar ta taƙaitu ne game da saurara wa mutumin da aka bashi bashi da riba akan in bai da shi a saurara mishi ko ko ayar gabar tana iya gazgata akan dukkan wani bashi da aka bai wa wani da riba ko babu riba a ciki kun fahimci matsalar ma'ana yanzu ina bin wani bashi ban ɗora mishi riba ba bashi ne al'adi na yau da kullum yadda aka saba shin wannan ayar da ni take ko ko ayar tana magana ne da wanda ya ba da bashi da riba kaɗai ban da wani shi kun fahimta wannan ayar abinda wato magana da take daidai cikin maganganu da malaman tafsiri suka kamar yadda za mu zo mu karanta shine duk wani bashi ya shiga ciki sawa'un bashi ne da aka bayar da riba ko ko bashi ne da aka bayar ba da riba ba ina fata mun fahimta alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh ko dubu ɗaya siyar aka ba shi kudin shi riba ce ba riba ba ce tambayar ita ce waɗanda suke musamman suke ta'amuli da kayan electronics mana electronic appliances wani lokaci sukan siya da kuɗi mai arha naira hamsin naira arba'in amma in sun so siyarwa sai su siyar da kuɗi mai tsada naira ɗari ɗari biyu ɗari biyar wannan kuɗin ribar nan shin riba ce ko riba halal ne ko haram amsa ita ce halal ne ko dubu ɗaya ya siyar ko dubu biyu ya siyar halal ce sai dai ina tunatar da kai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce Allah ya yi ma mutumin da ya sayi kaya da arha ya siyar da arha Allah kai mishi rahama ma'ana kenan in ka tsawwala to ba za ka samu addu'ar manzon Allah ba albarkar addu'ar manzon Allah ta kubuce maka ina fata mun fahimta amma idan ka samu wannan kuɗi riba ce ba riba ba ce wallahu a'lam na'am na'am
original ya ce ai shi ne ya na siya a gurin original ina gurin gurin kuma sai na ga asalin original din kuma da gani din na kowane zai ka koma bayan kuma da kudin ya ce ba shi ba ne original cinikin ba sai ka koma ya baka kuɗin ka ba automatic cinikin ya rushe saboda ai yarjejeniya ce kuka yi wal muslimuna ala shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan sharadi kuka yi yarjejeniya kuka kulla don haka za ka sai abu sai ka ce to a baka garanti sai aka baka na wata ɗaya wata biyu kai ma sai aka baka sharaɗi da ƙa'ida misali kayan electronics ka sa a stabilizer ka sa a search protector sai kai ka kisawa to idan aka samu matsala asarar kanka za ta dawo ina fata ka gane amma a wancan tambayar ita ce kun yi yarjejeniya da shi sai ya zan ya yaudare ka bai bayyana maka hakikanin kayan ba to ko da baka dawo ba kudin nan da ya samu albarkar gaba ɗaya Allah zai kwashe ta in kuwa ka dawo to cinikin automatic ya warware don haka zai baka kudinka ka mayar mishi da kayan shi ko ya baka irin wanda kake so mai kyau ina fata ka fahimta don haka ka'idar ita ce almuslimuna ala shurutihim hadisin manzon Allah ne musulmi suna nan akan sharaɗinsu illa sharɗan a halla haraman au harrama halalan na fata mun fahimta wannan ta faru ne Allahumma sharaɗin in ya saba wa addini to kaga wannan ba za a yi aiki da shi ba kamar yadda ta faru a sa'ad da baiwar Aisha barira ‘yan uwanta suka yi mukataba da ita cewa ta je ta samo kuɗi a gurin uwar gijiyarta Aisha ta kawo don ta fanshi kanta, sannan wala'inta na gurinsu madadin hannun Aisha, don ai alwala'u liman a'ataka. To, don me za ka yi itaki kuma wala'in ya zama ba a hannun wanda ya itaki ba, Aisha sai bata gane ba. bata san hukuncin ba sai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi sallam. annabi sai ya hau kan mimbari yayi wa'azi yace ma balu aqwamin yashtariduna shurutan lam takun fi kitabillah me ke damun wasu mutane ne suke kafa sharadi sharuɗan da ba shi a cikin alkur'ani annabi ya ce duk sharaɗin da ba shi a cikin alkur'ani wa in kana mi'ata sharɗin fa huwa fatilun ko ya kai sharaɗi ɗari ɓatacce ne don haka kun yi sharaɗi kai e kaya kaza naira kaza ne sai ka ce to ni kuma nagari nake so sai ce ai wannan original ne sai ya baka daga baya sai ka gano to ya rage ko ka dawo ko ba ka dawo ba wannan cinikin ya rushe haka idan ka dawo to lallai ya lazumce shi ɗauki kuɗinka ya baka ko ya baka irin wanda kuka yarjejeniya da shi ina fata mala ya fahimta don haka shi yasa cikamakin wancan hadisi wanda shi malam ya ƙara kafa hujja da shi wanda muka ambata a jiya hadisin abdullahi dan umar ya ce albayyani bil khiyari malam ya tafarraka fa in sadaka وبينا فإن صدق وبينا annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki zai zuba albarka a cikin dukiyar sai ce wa in katama wa kazaba wa in kazaba wa kataba muhiqat barakatu bai'ihima da haka kenan kai ɗan kasuwa a sa'ad da aka zo siyan kaya a hannunka to ka yi ƙoƙari ka bayyana wato asalin kwaliti na kayan kayan hatsi ne kayan gini ne kayan aiki ne na yau da kullum duk wani abu da ka sani wanda kake siyarwa to ka yi ƙoƙari ka bayyana kwalitin shi ko rashin kwaliti ɗin shi ina fata mun fahimta da haka ba daidai ba ne a yi ma kaza fenti a gyara kaza a gyara sai a ce ai original ne ai sabo ne ai kaza ne a sayar maka da shi a madadin sabo wannan yaudara ce ina fata mun fahimta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yawo a garin Madina a cikin kasuwa sai ya tafi gurin wani mai sai da hatsi annabi sai ya ga wani hatsi haka an tara yayi soro annabi sai ya soka hannun shi a ƙasa ashe daga sama hatsi ne lafiyayye busasshe wanda duk wanda ya gani zai ja hankalin shi ta ƙarƙashin ƙasa kuma ya jike ɗanye ne mana in ka siya ka aje lalacewa zai annabi sai ya kalle shi ce me haka sai ce ai ruwan sama ne ya dake shi annabi ce to ya baka bayyana ba jama'a kun gane kaga fa in katama ai suka ɓoye aibin wannan sil'a ɗin wannan hajar dukiyar kayan suka ɓoye aibin shi suka siyar a haka annabi ya ce muhiqat barakatu bai'ihima da haka ina masu sai da tumatir sama mai kyau ƙasa bage ina masu sai da dankali sama manya ƙasa ƙanana ina masu kaza ina masu kaza ina masu kaza jama'a ji tsoron Allah akwai matsala a ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ga wani can yana ɗaga hannu malam bismillah wato ba za mu yi fatawa mu rufe bakin ku ba ku yi magana jama'a eh ayi magana na'am eh eh eh eh ba daidai ba ne haramun ne shi ne ainin abin da muke magana akan ba daidai ba ne ba daidai ba ne jama'a ina fata mun fahimta musamman hatsi jama'a dan na san harkar hatsi wasu sukan sai buhunan da ba su ne asalin buhuna da ake siya a kasuwa mai cin tiya arba'in ko sama da haka ko kaɗan da haka ba wasu kuma in sun sai mai cin tiya arba'in sai a shanya shi sai rana ta dake shi in ya bushe sai ya ɗan ja sai ya kame wasu kuma sai su dafa ba dahuwa sosai ba yadda kasan ana dafa dankali sai buhun ya ɗan kame shi in mai cin tiya arba'in ne sai kaga tiya talatin da shida tiya talatin da bakwai in ka lura za ka ga bako ne wancan ma bako ne amma in ka auna wannan tiya arba'in wannan tiya talatin da shida kuma a haka za a siyar maka wannan ba daidai ba ne masu dabbobi suna yi don shi ma abin da na sani ne ina fata mun fahimta ba za ka fahimci akwai matsala ba sai ka shiga kasuwanninmu na cikin gari da kasuwanni da ake kira da kasuwannin ƙauye in kana bin kasuwannin ƙauye za ka gane akwai matsala wani zai je kasuwa bai da ko sisi ko taro bai da shi sai ya wanka sai ya tafi ya je ya zauna idan aka kawo kaya sai ce ya riƙe ya tare wannan nashi ne ba za a bar ka ba kai mai kaya ka haɗu da mai buƙatar kaya ku yi ciniki sai wasu su tare kai baka isa ka siya a gurin mai kaya ba mai kaya bai isa ya siyar maka kai mai buƙatar kaya ba annabi ya hana wannan sallallahu alaihi wasallam ko a tafi bayan gari a je a samu ƙauyawa sun taho daga daji sai a saye kayan sai a shigo cikin kasuwa a siyar annabi ya hana idan ka tafi sabon gari akwai wata can kasuwa can da ake kira gada can haka duk wanda zai hauro daga kaciyayi daga kaza daga kaza da hatsi da kaji da zabi da agwagi to anan ake tsayawa da an siya sai a yo cikin kasuwa da shi cikin kasuwar sabon gari annabi ya hana wannan shine abin da annabi ya ce ake kira da talakkin rukban talakkin rukban annabi ya hana Allah maɗaukacin sarki ka samu dace. Na'am. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Wannan shi ne ƙa'ida da shari'a ta musulunci. Lallai zai dawo maka da kuɗinka ya ɗauki kayan, saboda asali ba mai kyau ba ne. amma idan mai kyau ne ya baka kun fahimta mai kyau ya baka sai ka tafi kasa sai ya ƙone to kai kuma kaddara ta hau kanka don ya cika sharaɗi ina fata mun fahimta in ka dawo sai a duba mai kyau ne ko mara kyau sai aka gano mai kyau ne shikenan sai ka ɗauka ka tafi da shi ba zai dawo ma da kuɗinka ba wallahu ta'ala a'ala wa a'alam a ƙarƙashin tafsirin wannan aya jama'a faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun gashi ina karantowa daga cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujalladi na hudu gashi a shafi na ɗari hudu da sha biyar malam ya ce fihi tis'u masail a cikin wannan aya akwai mas'aloli guda tara jama'a ba duka za mu karance su ba akwai inda nake so mu karanta malam ya ce al'ula mas'ala ta farko ga ta nan ya ce ƙauluhu ta'ala wa in kana zu usratin لما حكم جل وعلا لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في ذي العسرة بالنظرة إلى الحال إلى حال الميسرة bayan Allah maɗaukacin sarki ya hukunta waɗanda suka bayar da dukiya kan dukiyarsu da suka bayar to wannan dukiya tasu ce idan ba su samu wannan dukiya ba a hannun waɗanda suka bai wa rance suka bai wa bashi hakama fi zil usrati bin nazirati ila halil maisara sai Allah ya hukunta cewa ga wanda yake cikin kunci lallai ne a saurara mishi ila halil maisara har ya samu hali da yanayi da zai ɗauki wannan bashi ya asalin bayar وذلك أن, أن الثقيفا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة شكوا العسرة يعني بني المغيرة وقالوا ليس لنا شيء وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم فنزلت هذه الآية وأن جماعة دليلي وتسبب سبب هذا النزول بتبتب جماعة إنا فتأم فهمت أشك جيك دوب تفسير أبو الليث السمر قندي كنان جماعة أبو الليث السمر قندي ga tafsirin shi anan tafsirin shi na nan anan haka tafsirin malam abu laifi samar kandi wanda hausawa suke cewa samar kanda ko wal muharrar wajiz sannan ka duba littafin al muharrar wajiz gashi malam ya ambaci mas'ala ta biyu sannan ya ambaci mas'ala ta uku a ƙarƙashin mas'ala ta uku daga shafi na ɗari hudu da sha shida shafi na ɗari hudu da sha shida ina fata ‘yan uwa sun gani a fakara ta farko wato paragraph na farko ya ce ƙala jama'atun min ahlil ilmi wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi suka ce ƙauluhu ta'ala fa naziratun ila maisara faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce a saurara mushi har sa'ad da zai samu dama da yalwa ya fita daga kunci ya bayar da dukiya ko bashi da ake bin shi wannan aya ammatun fi jami'in nasi ayar nan ta game hukuncin mutane gaba ɗaya ta game hukuncin mutane gaba ɗaya bashi ne da aka bayar da riba ko ba da riba ba fa kullu man a asara duk wanda ya shiga cikin kunci bayan gaba shi a kan shi unzira to sai a saurara mushi wa hadha qawlu abi huraira wannan ita ce fatawar malam abu huraira cikin sahabbai wal hasanu cikin tabi'ai ita ce fatawar al-imam al-hasan al-basri wa ammatul fuqaha wannan ita ce fatawar mafi yawancin malaman fiqhu وقال النحاس الإمام أبو جعفر النحاس يفدي قاشا أتكم معاني القرآن يتي وأحسن ما قيل في هذه الآية قول عطاء mafi kyawun fassara da aka nakalto game da wannan aya ita ce maganar da aka samo daga malam ata'u cikin tabi'ai wato ata'u ibnu abi rabahin والضحاك والربيع ابن خثيم waɗannan malamai gaba ɗayansu kalu suka ce hiya li kulli mu'sirin wannan ayar ta zo ne don ta bayyana hukuncin duk wani wanda ya shiga cikin kunci bayan gaba shi a kan shi yunzaru fil riba waddaini kullihi za a saurara mishi in ma riba ce aka ɗora mishi to bai da uwar kuɗin to za a saurara mishi haka waddaini kullihi haka in ma wani bashi ne daban wanda ba riba ba jama'a kun fahimta da kyau kuwa yanzu ni ba riba na bayar ba a a bashi ne wane ya zo ya karba za mu zo mu bayani game da hukuncin bashi shin dole ne sai an rubuta yarjejeniya sai an rubuta shaidu sai an rubuta takarda sai an yi kaza sai an yi kaza za mu zo mu yi bayani game da bashi bashi ne na ɗauka na bawa ne to shin wannan bashin zan saurara ma wanda na baiwa bashi idan lokacin biya yayi bai da shi na saurara mishi kuma ne hujja da wannan ayar ko a kafa mun hujja da ita ko da ba bashi ne na riba ba mun fahimci surar matsalar shine malam yace hiya li kulli mu'sirin yunzaru fi riba wa daini kullihi yadda hukuncin yake game da dukiya uwar dukiya ta riba da kuma wato haka hukuncin yake ga bashi na yau da kullum fa hadha qawlun yajma'u al-aqwala wannan ita ce magana da za ta tattaro maganganun da malamai suka yi jama'a mun gane malaman sun yi maganganu biyu ne wasu suka ce akan riba kadai wasu suka ce akan riba da bashin da ba na riba ba to sai aka ce wannan magana ta biyu ta tattaro hadda waccan magana ta farko kenan sai ya zan wannan magana ita ce aula da ya kamata a ɗauki wannan ayar a fassara wato asalin game da ita ce li'annahu ya juzu an ta kuna nasikhatan ammatan nazalat fi riba wannan ayar za ta iya yiwuwa aya ne da ta kasance wato ta zo ne da hukunci na gaba ɗaya amma sai ta karkata zuwa ga bayani game da dukiya uwar dukiyar da aka ɗora riba a kanta sun masara hukumu ghairihi ka hukumihi sai zama wani hukunci wanda ba na uwar kuɗin da aka ɗora riba a kai ba dukiya daban da wannan sai zama hukuncinsu ɗaya da wanda aka bayar aka ɗora riba a kanta wali annal qira'ata bir raf'i bi ma'ana wa in waqa'a zu usratin minan nasi ajma'ina walau kana fi riba khassatan lakana nasbu alwajha bi ma'ana wa in kana alladhi alayhi riba za usra idan ba manta ba dama wannan kana ɗin da muka yi bayaninta a karatun da ya gabata muka ce kana ce a tamma ina malaman lugha kana ai akwai tamma akwai naqisa ko kana naqisa kana tamma ita ce taktafi bi marfu'iha tana wadatuwa da marfu'inta mana ba ta buƙatar mansubi ala annahu khabaruha ina fata mun fahimta amma kana annaqisa tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar fa tusayyiru al-mubtada ala annahu isman laha wa taj'alu al-khabar ala annahu khabaran laha fayakunu al-mubtada marfu'un wal khabaru mansubun ina fata mun fahimta to shin kana anan da Allah ya ce wa in kana haka ne wa in kana zu usratin kana wace iri ce a nan malamai suka ce kana ce tamma saboda iktafat iktafat bi marfu'iha wanne ne marfu'iha din a'a shine zu din nan shine marfu'u kana ina fata an gane kana sai ta zama ita ce al'amil zu sai ya zama marfu'u kana huwa ma'amulu kana ina fata mun fahimta sai ya zama marfu'un bi kana li'anna kana hiya amiluhu wa alamatin raf'i alwawu niyabatan an dhammati li'annahu min al-asma'i sitta allati kanat raf'uha bil wawi wa nasbuha bil alifi wa jarruha bil ya'i na fata mun fahimta aji an shiga duniyar larabci to kana anan da ta zama tamma iktafat bi marfu'iha sai take nuni akan cewa wannan hukunci ya tattaro da wanda ake bi bashi gama garin bashi da wanda aka bashi bashi na riba to ayar gaba ɗaya ta tattaro su da ana nufin wanda aka bai wa bashi da riba ne kadai banda gama garin bashi to da kana ɗin nan bata zama tamma Allah tiktafat bi marfu'iha ba da sai ya zama ma ba'da ha ya kunu mansubun ina fata mun fahimta kenan kasantuwan zu ma'amuli ne na kana wannan na nuna mana akan wannan aya ta tanawalu hadha wa hadha ina fata an fahimta wa qala ibn abbas wa shuraih zalika fi riba khassa ibnu abbasin da malan sharehu ba malan sharehu namu na nan bazariya suka ce zalika fir riba khassa wannan ayar ta sauka ne kadai dan ta bayyana bashin da aka dora riba akai fa amma duyunu wasairul mu'amalati falaysa fiha nazira amma sauran basussuka da sauran mu'amalat to babu wani jinkiri akai inji malam ibnu abbasin jama'a kun fahimta bal yu'addi ila ahliha wanda ya ci wannan bashi dole sai ya ba mayar da kuɗin zuwa ga waɗanda ya ci bashi a hannunsu nan ba za a jinkirta mishi ba a bisa wannan maganar ina fata mun fahimta don haka dole ya bayar da wannan bashi da ake bin shi au yuhu basu fiha ko kuma a tsare shi a ɗaure shi a haɗa shi da 'yan sanda ko a turo mishi efcc ina fata an gane hatta yi wafiyahu har sai ya biya wannan bashi kun ji fatawar malam ibnu abbasin da malam sharihu ya ce wa huwa kaulu ibrahima kuma wannan magana ita ce fatawar malam ibrahimu wani malam ibrahim annaka'i kenan ina fata an fahimta wahtajju bi qaulillahi ta'ala sai suka yi hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha lallai Allah yana umurtar ku da ku mayar da amanoni zuwa ga ma'abotanta ku mayar da amanoni zuwa ga ma'abotanta bashi amana ne ko ba amana bane sai suka ce kaga banda bashi a wancan hukuncin don haka bashi yana nan dole a mayar babu wani invar babu saurarawa ina fata mun fahimta amma mu natsu da kyau wannan ayar umumi take ɗauke da shi tana ɗauke da umumi ne ina fata mun fahimta amma idan muka lura da waccan ayar akwai hararo معنى الخصوص فيها وإن كانت الآية محتملة إلى غيرها تنا إيه دوكر وتفسر أما أنا إيه أحرار معنى الخصوص أتكن واتشان آية ونن آية تنا دوكي دا أمومي إنا فتامون فهمتا نينا بغنن dacewar a fassara wannan ayar akan bashi na gama gari da kuma bashin da aka ci aka dora riba akan shi ma'ana a bisa waccan magana ta farko me dalilin karkata zuwa ga wannan za ku zo ku ji hadisai da za mu karanta waɗanda suke ƙarfafa wannan ma'ana ba wai da ra'ayi ba ne kaɗai ina fata mun fahimta cewa ni ina gani addini ba a cewa wane yana gani sai inda dalili za ku zo ku ji dalilin jama'a وقال ابن عطية فكان هذا القول يترتب إذا لم يكن فقر مدقع, مدقع وأما مع العدم والفقر الصريح فالحكم هي النظرة ضرورة مالا ابن عطية يجي فكان هذا القول كينا wannan magana ta ibnu abbasin sai ya zanta kasance ya tarattabu hukunci na ginuwa a kanta idza lam yakun faqrun mudqi'un idan ya zan ba talauci ne da ya yi maka ɗaurin deman minti ba ka san akwai talaucin da za ka rasa yadda za ka yi akwai talaucin da in ya buga ka sai kai gaba without notification ba wanda za ka faɗa ma sai kai gaba ai wata uku ana neman ka a rasa inda ka shiga ina fata mun fahimta wani ake ba da labari ya ɗanci wani bashi haka yana juyawa yana sana'a wata ran ya dawo daga kasuwar ƙauye yan fashi sai suka tare su aka kwace kuɗin gaba ɗaya sai ya gato da wani ido zai haɗa da wanda ya bashi wannan bashi gashi ba kuɗi ba abinci a gida da wani ido zai haɗa da iyalin shi sai ya gaba kawai aka yi ta neman shi aka yi ta bincike aka yi ta cigiya wata uku ba a san inda ya shiga ba sai daga baya aka gano shi da kyar to idan irin wannan bashin ne in ji ibn atiyya an gane fakurun mudqi'un talaucin da ya maka ya maka kat mana ka kai matuƙa gurin talauci wato ana magana yana magana game da za a koma da hukunci ne zuwa ga wancan na farkon sai ce wa amma wa amma ma'al udmi wal faqri sarihi fal hukmu wato wato faqrun mudqi'un afwan wato talaucin da bai kai matuƙa ba na fassara da talaucin da ya kai matuƙa wanda bai kai matuƙa ba an gane jama'a yace to wannan ayar da waɗannan malaman ibnu abbasin da ibnu shuraihin suka faɗi to za a fassara wannan ayar akan shi ne wato idan talaucin bai yi tsanani ba a'a kuɗi ka rasa amma kana da kayan kuɗi kana da mashin kana da mota kana da awakai kana da buhuna na hatsi kana da kaza kana da kaza a'a kuɗi ne ka rasa an gane da kyau to sai a gudanu a bisa fatawar ibnu abbasin sai ka biya ba za a saurara maka ba kun fahimci maganar ibnu adiyya yana so ya wafaka ne tsakanin waɗannan maganganun sai ce wa amma ma'al udmi wal faqri sarihi amma idan ya zan wanda ake bi bashi yana cikin rashi shine al udmu da talauci wanda yake karara fal hukumu to hukuncin da yake akan shi game da wanda yake bin shi bashi hiya naziratu daruratan dole ya saurara mushi ina fata mun fahimta wato nan ana maganan talauci ne da baka da kuɗi baka da kayan kuɗi gaba ɗaya to dole a saurara maka amma talaucin da baka da kuɗi amma ga kayan kuɗi to dole sai ka sai da kayanka ka biya wannan bashin kun fahimci tafsilin da ibnu atiya yayi jama'a kaje ka duba littafin al-muharrar al-wajiz a juz'i na farko shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai. Malam ya ce, An rabi'a matsala ta hudu, man kafurat duyunuhu wanda bashin al'umma, bashin jama'a ya yi tarakumi a kan shi, ya ci bashin wane, wane na bin shi bashi, wane na bin shi bashi, wa falaba ghurama'uhu malahum. waɗannan masu bin shi bashi sai suka buƙaci da ya ba su dukiyarsu ga shi bai da shi ko kuma yana da shi amma dukiyar ‘yar kaɗan ta rage malam ya ce falil hakimi an yi khuli'ahu an kulli malihi to alƙali mai hukunci yana iya ya hana shi amfani da dukkan dukiyar shi da ta yi saura jama'a kun gane? wa ya turuka malahu ma kana min daruratin sai ya bar mishi abin da zai bukata na larurar rayuwa bari mu suranta matsalar jama'a mutane goma na bin ka bashi wancan na bin ka miliyan biyu wancan miliyan biyar wancan miliyan uku mutane goma sai ya zan dukiyarka kana da gonaki kana da filaye kana da gidaje kana da motoci jama'a kun gane wannan dukiyar ba za ta isa a biya masu bin ka bashi bashin da ka ci nasu ba to alƙali shine alhakimu to zai tare wannan dukiya taka ya hana ka tasarrufi a cikinta jama'a kun gane shine falil hakimi an yukhli'ahu ya cire ka daga tasarrufi a cikin dukiyarka amma abin da zai bar maka shine abin da za ka yi mu'amala da shi na yau da kullum kaga zai bar maka riga kaga riga ai barura ce wannan ta rayuwa zai bar maka takalmi hularka zai bar maka amma hansad mai tsada kaga ba zai bar maka ba jama'a idan a samu wata 1500 a baka na fata an gane alkali zai tare ka daga mu'amala daga dukiyarka rawabnu nafi'in an malikin al'imamu ibnu nafi' ya ruwaici magana daga malik ya ce annahu la yatruku lahu la yutraku lahu illa ma yuwarihi ba abin da za a bar mishi sai abin da zai rufe tsiraicin shi da shi jama'a kun gane wal mashhur malam yace maganar da take shahararra annahu yutraku lahu kiswatuhu almu'tada za a bar mishi kaya da ya saba sawa na al'ada mana za a bar mishi kayan shi malam yakun fiha fadlun malam yakun fiha fadlun matukar babu wani abu da yayi saura na dukiyar shi riga shi kadai za a bar mishi wala yunza'u minhu rida'ahu ba a ce ya ciro rigar shi ba ko ya kawo mayafin shi an gane in kana zalika muzriyan bihi idan kwace rigar shi da mayafin shi zai zama kaskanci da wulakanci gare shi na jin akwai wulakanci a ce ana bin ka bashi har rigar jikinka an cire ko kuwa to anan ba za a cire rigar ba za a bar maka amma sauran kayan za a tare ka daga amfani da tasarrufi da su wa fi tarkihi kiswatu zawdihi wa fi bai'i kutubihi in kana aliman khilafun mala yace game da shin za a bar kayan matar shi da shi ya saya mata kayan sawanta kayan ɗakinta ya yi mata jerin samiru a irin na da kenan ya sa mata roses ya sa mata crystal ya sa mata ya sa ya sa tibin bango ya sa fridge ya sa ya sa duk waɗannan abubuwan ya sa a ɗakinta shin za a bar mishi waɗannan kayan ko ko hadda su za a kwace jama'a kun fahimta wa fi tarki kiswati zawjatihi game da barin kaya da tufafi na matar shi wa fi bai'i kutubihi da sayar da littattafan shi malam yace in kana aliman idan gafarta malam ne ina fata an gane idan malami ne ga bashi bai da kuɗi amma ga littattafai jama'a kun gane za a kwashe kayan matar shi a kwashe littattafan shi a siyar ko ba za a siyar ba malam ya ce khilafun akwai saɓani da malamai suka yi ina fata mun fahimta amma dai wala yutraku lahu maskanun ba za a bar mishi gidan da yake zaune ba wala khadimun waɗannan bayi da suke mishi aiki da kai komo da aike ba za a bar mishi su ba sai da su za a yi wala saubun wala saubu jumu'atihi rigar da yake sawa mai kyau ya dan fito da haske in zai je juma'a ita ma ba za a bar mishi ita ba malam taqilla qimatuha matukar kimar ita rigar kimar ta ba kaɗan ba ne mana riga ce ta hohe to a bar mishi ita kawai mai kyau ce mai tsada e to a tare shi daga amfani da ita ta shiga cikin dukiyar da za a siyar a biya masu bashi bashinsu jama kun fahimta wa inda haza to a irin wannan halin mutumin da ya zama yana da dukiya ba ta kuɗi ba wacce za a iya siyarwa a biya mishi bashi a wannan halin ya harumu habsuhu haramun ne a tsare shi jama kun gane ana bin wani bashi shin kai tsaye ne za a je a kama shi a tsare ko ko sai an yi binciken yana da kaddara ko bai da ita ba a tare mutum ba a tsare shi a kulle shi da mujarradin ana bin shi bashi sai in bai da dukiya kadarar da za a siyar a biya wannan bashin amma idan yana da ita to wa ya harumu habsuhu haramun ne a tsare shi a kulle shi a hada shi da EFCC su tsare shi haramun ne wannan ba daidai bane wal aslu fi hadha qawluhu ta'ala asali dai game da dukkan waɗannan hukunce hukunce da muke tattaunawa fadin Allah da yace wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisara zama mun fahimta ina masana harkar shari'a ta zamani yaya al'amarin yake game da tsari na ana bin wane bashi an kai shi kotu ana bin shi kaza ina nufin kotun da ba na shari'ar musulunci ba kun dai ji shari'ar musulunci ka ji abin da musulunci ya bayyana ta rage wancan ya yi daidai fa ni'ima bai yi daidai ba to fa bi isa ina fata mun fahimta rawal a'imma na'am eh na'am na'am a ba daidai bane ba daidai bane wato ana bin shi bashi sai aka tare shi daga tasarrufi a cikin dukiyar shi to yanzu dukiyar za a yi mata auctioning za a yi mata kuɗi za a yi mata kima za a yi gwanjanta ko to za a kalli kimarta a sa'ad da za a siyar da ita kamar wato a sa'ad da za a siyar a biya mishi bashi kamar sa'ad da ba a bin shi bashi ne za a yi wa gidan kima ina fata mun fahimta ba wai dan za a siyar za a biya mishi bashi ana marmaza a samu kuɗin gidan miliyan goma sai a ce to miliyan hudu wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ina fata mun fahimta wannan ya yi daidai da wani abu da ake na kuskure a babin rabon gadon mamaci kaya ne na mamaci idan aka zo musu kuɗi kayan dubu goma sai ka ji an ce dubu ɗaya da ɗari biyar in ka matsa sai a ce to na mamaci ne ba na mamaci ne mai shi ma mutuwa ya bari amma fa shi da zai siya in ya tafi siyarwa ba zai ce na mamaci ba ne da tsada zai siyar wannan ba daidai ba ne jama'a ba daidai ba ne a yi kuɗin kima a kayan kimar kuɗin da in an ɗaga a kasuwa za a siya kuma ba a zaftare kimar su ba ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ka samu dace na eh eh
za a raba ma yaran shi ne ko kuma ainihin magadan ne kaya.
Eh.
Amma in a zahiri saidawa za a yi ba wannan kiman ake ba.
Eh.
Wannan ne muhalli.
Muhallin shi shi ma ba daidai ba ne saboda wani za a ce kai kaza sai ce bai bukata. In misali cikin kayan gado sai aka raba aka ce kai ɗauki kaza, wani ɗauki mota kaza, wani ɗauki kaya kaza, wani ɗauki kaza. Sai duka suka ce ba sa bukata ba su yi laifi ba. a yanzu a sa'ad da za a fitar da waɗannan kayan a bisa yadda aka yi musu kima kaga an rage musu daraja kenan to amma misali idan dukkansu sun yi ittifaƙi a bisa maganar kamalan magada sai suka zauna suka yi ittifaƙi kayan magajinsu ba za a sayar da ko ɗaya ba an gane idan suka yi mishi kima da gwargwadon yadda suke so ya yi don kuɗin da wurinsu zai dawo wannan magana daidai take ina fata mun fahimta wallahu a'alam wa alaikum assalam wa rahmatullah
wanda ke yi bashi nawa za ka iya biya misali mako ko wata duk abin da aka ce to haka ne cigaba da rayuwar tsawon lokacin da kuma zai fuska.
hukuncin wannan malam hukuncin wannan yake tambaya daidai ne dan yana daga cikin hukuncin fanaviratun ila maisara shi da ake bi za a bincika kai e yaya za ka iya biyan wana bashi mana ba kai ne za a ce rana kaza sai ka ba da kaza ba kai da kanka ka ɗaukar wa kanka ina fata malam ya fahimta la ara bi zalika ba'sa ina fata mun fahimta wallahu a'lam rawal a'immatu wal lafzu li muslimin malamai sun ruwaici hadisi in an ce al a'imma waɗannan malamai ashabu sunan sunan na ibnu maja sunan na abi dawud tirmidhi da nasa'i bukhari muslim ahmad ina fata mun fahimta واللفظ لمسلم أما لفظا حديث دا مسلم ني عن أبي سعيد الخدري قال دق صحابي أبو سعيد الخدري الله مدوك كن سركي يدد يرداء غريشي يتي, لم يتي أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها wani mutumi a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama bala'i ya same shi na asara, mana ya yi asara, an gani game da kayan marmari waɗanda ya siya, a sakamakon haka faka fura dainuhu, sai bashin mutane ya yawa a kan shi. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce tasaddaku alaihi jama'a ai mishi sadaka jama'a ai mishi a taimaki wani fatasaddakan nasu alaihi fa balaga zalika wafa adai falam yablugh zalika wafa adainihi kudin da aka tara bai isa a biya bashin da ke kan shi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce li ma'ihi ga waɗanda suke bin shi bashi ma'u jam'i na garimu ina fata an gane yadda ake faɗi garimu garim to ma'u an gane nabi ya ce da waɗanda suke bin shi bashi khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa zalika abinda kuka tarar na dukiyar shi to ku ɗauka amma ba ku da wani haƙƙi sama da wannan mana ba za ku kama shi ba ba za ku tsare shi ba ba za a kai shi gurin 'yan sanda ba saboda malam ya kawo hadisin ne game da mas'alar can da muka kuto ta a baya na fata mun fahimta وفي مصنف أبي داود فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله sai annabi bai bai wa waɗanda suke bin shi bashi damar wani abu ba na su kama shi sama da su karɓi su ɗauki abin da yake da shi na dukiya wa hadha nassun wannan hadisi nassi ne akan wannan mas'alar ma'ana ko saɓani babu abinda wannan yake so ya nuna mana shine duk wanda kake bi bashi idan yana da wani abu ko wata kaddara to lallai ne za a ɗauki wannan kaddarar a baka idan kaddarar bata isa ka biya shi bashin shi ba baka da 'yancin da za ka kama shi ka kulle shi ina fata mun fahimta waɗannan hadisan nassi ne ƙarara la tahtamilu ayyata awilin fi hadhihi almas'ala malai ce falam ya amur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi habsir rajuli annabi bai yi umarni da a tare mutumin ba bai yi umarni da a kama shi ba wa huwa mu'adh ibn jabal shine mu'adh dan jabal shine wannan mutumin da bashi yayi yawa a kan shi ina fata mun fahimta jama'a bashi ba kaskanci ba ne ina fata an gane don wani zai ce sahabbai na cin bashi sai a ce i har mai gidansu ma yana ci ina fata mun fahimta annabi ma yana cin bashi illa ita ce ka tafi kana bara kana roƙo Allah maɗaukacin sarki ka kiyaye فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحبس الرجل وهو معاذ بن جبل كما قال شريح ولا بملازمته annabi bai yi umarni da a kama shi ba kuma annabi bai yi umarni a rika bin shi taku bayan taku ina ya je ina yake ɓoye dukiya wace ƙasa ya tafi da waye waya a je a yi retrieving calls ɗin shi incoming calls da abubuwan da yake na text message ko yana da kuɗi a wani guri ko yana da wata dukiya shine wala bi mulazamatihi mulazama shine a lazumce shi a ta bincike a zuba SSS suna binciken yana da gona ko yana da kaza ko annabi bai yi umarni da ai haka ba khilafan li abi hanifata amma fa sabanin ra'ayi na abu hanifa fa innahu qala abu hanifa cewa ya yi yulazamu a riƙe mishi wuta e na fassara mana yadda za mu gane e a tare shi a riƙe mishi wuta a lura da shi saboda li'imkani an ya zahara lahu malun akwai yiwuwar yana da wata dukiya a ɓoye in aka lura da shi sai dukiyar ta bayyana sai a yi maza a ƙwace ta kun gane fatawar abu hanifa wala yukallafu an yaktasiba lima zakarna wa billahi tawfiqina dan haka malam ya dawo kan waccan maganar ta farko yace ba za a kallafa mishi ba za a kallafa mishi sai ya nemo dole a yanzu ya cika sabashin da mutane suke bin shi ba malam yace lima zakarna saboda bayanan da muka gabatar ma'ana an ɗebi wannan kadara an bayar bata isa biyan bashin shi ba shin za a ce to wani e dole yanzu ka tafi ka fara kwadago don ka biya bashi imamul qurtubi ya ce ba za a yi mishi haka ba saboda waɗancan maganganu da muka gabatar na'am eh a'a a- a bari nan gaba in ya samu sai ya biya shine fa naziratun ila maisara za a kama shi a tsare aka ce a'a shine ba su da wata dama falaysa lahum illa zalika sai karban dukiyar da ta yi saura amma a kama shi a tsare ba su da wannan to dukiyarsu ragowa fashin ta tafi haka nan jubarun ta tafi ya ci banza sai aka ce a'a fa naziratun ila maisara ina fata mun fahimta al-khamisa mas'ala ta biyar wa yuhbasu al-muflisu fi qawli malik wa shafi'i wa abi hanifa wa ghayrihim hatta yatabayyana udumuhu al-muflis wanda aka yi mishi kamunga jama'a mun gane wanda aka yi mishi kamunga aka yi aka aka yi mishi ya zan faɗi ne da kamunga dai jama'a kamunga da Hausa ya ya za a fassara shi da kamunga yawa wanda aka yi mishi gwanjan kayan shi gaba ɗai ya zan ba a bar komi tattare da shi ba al-muflis aka hana shi tasarrufi a cikin dukiyar shi a fatawar imamu malik da imamu shafi'i da imamu abu hanifa da wasu malamai makamantansu suka ce yahubasu za a tsare shi hatta ya tabayyana udumuhu har sai ya bayyana cewa bai da komi bai da kotaro al'udumu shine rashi na fata an gane wala yuhbasu inda malikin illam yuttaham a wurin imamu malik in ba ana tuhumar yana da wata ɓoyayyiyar dukiya ba to ba za a tsare shi ba mana idan ana tuhuma ne za a tsare idan ba a tuhuma an tabbatar bai da ita to za a kyale shi ina fata mun fahimta illam yuttahamu an illam yuttaham annahu ghayyaba malahu in ba a tuhumar ya ɓoye wata dukiya tashi a ƙauye ya je ya sai kaza ya yi kaza walam ya tabayyan ladaduhu ya zan dukiyar shi bata bayyana ba to lalle ba za a tsare shi ba in ba ana tuhumar shi ba wa kadhalika la yuhbasu in sahha usruhu ala ma dhakarna qurtubi yace haka ba za a tsare shi ba ba za a kama shi ba in ya tabbata usruhu yana cikin kunci bai da kuɗi talaka ne lallai ba za a tsare shi ba alama zakarna kamar yadda muka ambata kaga dai a bisa ka'idar ayar fa naziratun ila maisara dama muna fahimtar waɗannan hukunce hukuncen as-sadisa mas'ala ta shida fa in jumi'a malul muflisi thumma talifa qabla wusulihi ila arbabihi wa qabla al-bay'i fa 'ala al-muflisi dhamanuhu dama kun ji wata mas'ala an tare ka daga tasarrufi a dukiyarka aka tattara ta sai aka siyar kafin a kawo kudin a raba ma waɗanda ke bin ka bashi sai dukiyar ta bata aka sace yan fashi suka kwace sai ta faɗi jama'a kun fahimta malam ya ce ba a hannun mutum ba fa in jumi'a malul muflis an tara dukiyar sun matalifa sai ta ɓace kabla wusulihi ila arbabihi kafin kuɗin ya isa zuwa ga masu binka bashi wa kabla bai'i ko kuma kayan ne aka sace kafin ma a sai da su jama'a kun gane fa'alal muflis bamanuhu kai ɗin nan da aka yi wa kamungar kayanka da bashi da ya yi cincirin do a kanka kai za ka ɗauki lamuni za ka je ka ƙara nemo wasu kuɗin ne ka bayar jama mun gane mana kada kai sakaci kenan hikimar da ta sa waɗannan malaman suka faɗi wannan shine saboda wani zai ga to tunda dai in an siyar kuɗin ba guri na za su koma ba bari ne sakaci kawai kun sa akwai masu yin wannan hibar ne sakaci in ma sun bata in ma ko ma yaya aka siyar tunda dai ba hannuna za su dawo ba sai aka ce to da sun bata sai ka ƙara nemo wasu fa'alal muflis bamanuhu wa dainul ghurama'i sabitun fi zimmatihi bashin waɗannan masu bin ka bashi yana nan a wuyanka yana nan a wuyanka fa in ba alhakimu malahu to amma idan alkali ne ya sayar da dukiyar wa qabida samanuhu sai ya karɓi kuɗin kun gane summa talifa samanu qabla qabdil ghurama ilahu sai kuɗin suka ɓace kafin masu bin ka bashi su karɓa a hannun wa a hannun alkali sai aka ce kana alaihim damanuhu kana alaihim damanuhu su masu bin ka bashi su za su ɗauki lamuni shikenan wa kad bari al muflisu minhu kai da ake bin bashi ka barranta ba bashi a kanka jama'a mun gane qala muhammad ibn abdul hakami shi ko malam muhammadu dan abdul hakam sai ya ce ku ji fatawar shi kaman bai yadda da wannan ba ya ce damanuhu minal muflisi abadan e lamuni yana nan akan kai da aka yi wa kamungan kayanka hatta ya fila ilal ghuramai har sai kuɗin ya isa ga waɗanda suke bin ka bashi kai ka batar ko alƙali yana nan akan ka sai ka biya amma waccan magana ta farko jama'a ita ce daidai Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don ta fi dacewa da masalihu shari'a ina fata mun fahimta as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-usra dhiqul hali min jihati adamil mali mun bayyana waɗannan menene al-usra shine kuncin hali da talauci da rashi an-nazira shine at-ta'khiru jinkiri saurarawa almaisara ya ce masdarun bi ma'anar yusri ina fata mun fahimta don mun fassara waɗannan a karatuttuka da suka gabata ina fata mun gane sai mu tafi kai tsaye matsala ta takwas ya ce samina a shafi na ɗari hudu da sha tara ƙauluhu ta'ala wa an tasaddaku ibtida'un wa khabaruhu khairun nadaba Allah ta'ala bi hadhihi al-alfazi إلى الصدقة على المعسر مسألة تتقص فإن الله ديتي وأن تصدقوا كي صدقة ما لنجي ابتداء فاراواني معنى مبتداني إنا فتا منغاني wani zai ce mubtada mubtada mubtada ba suna bane ko kuwa mubtada a lughal arabiya ai suna ne sai a ce a mubtada ne amma bi ta'awili masdaril mu'awwali min an wal fi'l wal fa'il dan haka sai ya zama an harfu nasbin tasaddaqu fi'lun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi harfu nuni li'annahu min al af'ali al khamsa والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع فاعل سكت والجملة المؤول من أن والفعل والفاعل في تأويل مصدر المؤول في محل الرفع مبتدا تقديره صدقتكم فيكون خير خبره kaga sai zama wa an tasaddaqu khairul lakum wa an tasumu khairul lakum wa an ta'fu aqrabu littaqwa duka waɗannan irin su daya ina fata mun fahimta a cikin wannan malam yace nadaballahu ta'ala bi hadhihi al-alfaz Allah madaukakin sarki ya ladabtar da asalin mutane ya kwadaitar da su da waɗannan lafuzza da yace wa an tasaddaqu khairul lakum ku bar dukiyar kuma ce kun barta a matsayin sadaka shi ya fi muku alkhairi ku barta alal mu'sir an gane jama'a waje ala zalika khairan min invarihi Allah sai ya sanya yafiya ka ce ka bar sadaka yafi alkhairi sama da ka ci gaba da bibiyar wani ina bin ka bashi wani fakatina kai mishi waya kai text message ka tura su wani to ka yafe ka ce ka bar mishi sadaka shine yafi alkhairi a gare ku ina fata jama'a mun fahimta kaga a wannan gabar akwai kwadaitarwa game da bashin da ka bayar sai ka ce ka yafi ina fata mun fahimta waja'ala zalika khairan min infarihi kaga idan kai sadaka duk waɗannan fatawoyi ma ba a zo kansu ba ko tuntuna an riga an ketare su qala as-suddi malan suddi yace wa ibn zaid da shi da ibn zaid wa dhahak da al-imam dhahak wa qala wato qala hu as-suddi wa ibn zaid wa dhahak waɗannan malaman su suka faɗa haka wa qala at-tabari al-imam at-tabari ibn jarir yace وقال آخرون وسك وسكتي معنى الآية وأن تصدقوا على الغني والفقير خير لكم كوي صدقة غما وداتي da mabukaci mawadaci da mabukaci shi ya fi muku alkhairi wasu haka suka ce amma malam sai ya ce wasahihu al'awwalu wasahihu al'awwalu magana farko ita ce daidai kun san dalilin da yasa ta zama daidai tambayar ita ce dama ana sadaka ga alghaniyu ne ina fata mun gane kuma ka kalli siyakin ayar tana magana ne akan almusiri ko almu'siri tana magana ne akan almu'sir wanda yake cikin kunci alfaqir kaga ba alghani ake magana ba dan haka as-sahihul awwalu wa laysa fil ayati madkhalul lil ghaniyyi babu wata mashiga da mawadaci zai samu shiga cikin wannan ayar balle ya ce to ni ma a yafe min talaka ya ce to jama'a a yafe a yi min sadaka mai kuɗi ya ce a yafe sai ya ce a'a la madkhala laka fi hadhihi al-aya التاسعة مسألة تتر روى أبو جعفر الطحاوي عن بريدة بن الخصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم al'imamu abu ja'afar ne fahawi ya ruwaice asari ya ruwaice hadisi daga buraida ɗan husayb ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man an fara mu'asiran kana lahu bi kulli yaumin sadaka duk wanda ya saurara wa mabukaci ka saurara wa talakan da kake bi bashi ka jinkirta mishi ka ɗaga mishi ƙafa to kana da ladan sadaka kullum kullum rana za a rubuta maka ladan sadaka qala wa sami'tuhu yaqulu buraida dan husayb yace kuma naji annabi yana cewa man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqa annabi yace duk wanda ya saurara wa talakan da kake bi bashi yace to yana da lada kwatankwacin wannan ladan a kowace rana yana da ladan sadaka. Kala sai shi mai riwaya ya ce, wato Buraida ɗan Husayb, kultu ya Rasulallah, ya manzan Allah, kulta bi kulli yaumin sadaka, summa kulta bi kulli yaumin misluhu sadaka. Ka ce bi kulli yaumin dukkan rana, ka ce bi kulli yaumin misluhu dukkan rana da irin ladan da irin sadakan za a rubuta mishi me ya bambancin wannan qala fa qala sai shi mai riwaya yace annabi ya ce bi kulli yaumin sadaqa dukkan rana a sa'ad da ka jinkirtawa wanda kake bi bashi za a rubuta maka ladan sadaka malam ya hillar dainu matukar lokacin da kuka yi alkawarin zai ba da kuɗin bai yi ba ma'ana a sa'ad da na ɗauki bashi na baka yaushe za ka dawo min mako mai zuwa to daga yau Allah zai fara rubuta min lada har zuwa mako mai zuwa shine falahu bi kulli yaumin sadaka jama'a kun gane sai ce fa idza anzarahu ba'da al-hilli idan mako mai zuwa ta yi ranar da zai ba da kuɗin da aka yi alkawari sai ya zama bai da shi sai ka saurara mishi ka ɗaga mishi ƙafa ka tura bashin ka ce to wane in ka samu ka bayar to a wannan ranar shi ma za a ci gaba da rubuta maka lada irin ladan da ake rubuta maka kabla hillidaini ina fata mun fahimta wato a sa'ad da ka ba da bashi kafin ranar alkawarin biya ana rubuta ma lada haka idan ranar ta zo bai da abin da zai biya ka ɗaga mishi ƙafa to kana nan za a ci gaba da rubuta maka lada ina fata mun gane falahu bi kulli yawmin misluhu ay mislu al-ayyami allati qabla halli ad-dayn ina fata mun fahimta wannan hadisi yana nan a cikin sharhu mushkilil athar a lamban hadisi na dubu uku da ɗari takwas da goma zuwa da sha ɗaya kuma baina hasiratain minhu wa huwa inda ahmad waɗannan maganganun da ke cikin ƙausi tun daga inda ya ce qala wa sami'tuhu yaqulu man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithluhu sadaqa to wannan ƙari ne da imamu ahmad ya zo da shi a lamban hadisi na dubu ashirin da uku da arba'in da shida ina fata mun fahimta kaga wannan hadisi yana nuna mana kai mai kuɗi kai mai ba da bashi kai da kake bin wane da wane bashi ka saurara mashi akwai falala game da haka ina fata an gani وروى مسلم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم abu mas'udin ya ruwaici hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce husi barajulun mimman kana qablakum amma wani mutumi hisabi a ranar alkiyama mutumin daga cikin al'ummomin da suka gabata a kanku ma'ana cikin al'ummomin da amma wannan mutumi hisabi a ranar lahira an binciki aikin shi falam yujad lahu min alkhairi shay'un ba a samu alkhairi ko ɗaya a cikin ayyukan shi ba illa annahu kana yukhalibun nasa wa kana musira sai dai yana mu'amala da mutane mai kuɗi ne mawadaci ne yana da dukiya fa kana ya amuru ghilmanahu an yatajawazu anil mu'sir yana yaran shi da suke mishi aiki umarni yana umurtar su da idan kuka je karɓan bashin wani sai ya zan yana cikin kunci talaka ne bai da shi to ku ketare ku kyale shi ku bar shi har sai ya samu ku bar shi mun yafe mishi jama'a kun gane wannan shine aiki na alkhairi kadai da ya aikata a rayuwar shi qala sai annabi yace qala Allahu azza wa jalla Allah mabuwayi da ɗaukaka sai ya ce, Nahnu a haƙƙu bi zalika minhu, mu muka fi cancanta da wannan aikin da yake na yafiya, da ɗaga ƙafa, da ba da dama, da saurarawa. Allah ya ce, mu muka fi cancanta da waɗannan ɗabi'u nashi don haka tajawazu anhu. Ku yafe mushi, ku ɗaga mushi ƙafa, an yafe mushi, a tafi da shi aljanna. Ina fata mun fahimta. kaga wannan hadisi yana nuna mana falalar falalar kana bin wani bashi ka saurara mushi na fata mun gane kaga can da aka ce za a yi ma kayan shi kamun ga kai kuma mai wanda ake bi bashi ana ce maka kai kokari ka biya nan kuma kai da kake bi cewa ake kai sadaka mana ka samu lada ya zama alkhairi a gare ka a lahira Allah ya kai ka aljanna Allah madaukakin sarki ka shigar da mu aljanna وروى عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده الرويت وانا أثري دق أبو قتادة أبو قتادة الأنصاري أنه طلب غريما له يعني مواني da yake bi bashi mana na bin wani bashi sai ya ta neman shi ya ta dubawa ya ta neman shi fatawara anhu shi kuma sai ya ɓoye sai ya laɓe ana ta zagawa ba a ganin shi ina fata an gane ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bi ina fata mun gane yana laɓewa yana ɓoyewa hatta waje da hu har sai da aka gano shi aga an yi naji kenan ko summa waje da hu sai da aka gano an yi naci ka san haka abin yake wani ba zai shigo ba sai cikin dare kan asuba sai ga ya ƙetare sai ai wata uku ana neman shi ba a gan shi ba faƙala sai ya ce mana shi wanda ake bi bashi inni mu'sirun inni mu'sirun ai ina cikin kunci da talauci shi yasa na ɓoye faƙala sai abokata da ya ce Allahu da gaske kake ka rantse da Allah mana yana so ya rantsar da shi ne anan Allahu istifhami ne wannan haka zaka karanta kaka ce Allahu bi sigatil khabari istifhami ne akwai irin waɗannan siyar din a cikin alqur'ani Allahu azina lakum ina fata mun fahimta yace Allahu da gaske kake tsakaninka da Allah qala sai yace wallahi da gaske nake ina rantsuwa da Allah akwai wauta rantsuwa a nan kafin sunan Allah shi yasa ya ɗauki wasali na kasra a ƙarshe don dama wawul kasami ta nema sunan da ta taso a gaba wasali na jarra ina fata an gani kala sai shi abu katada ya ce فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي ناشيوا من سر أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة duk wanda yake fatan yake ƙaunar yake son Allah ya tseratar da shi daga baƙin ciki na ranar lahira falyunaffis an mu'sirin aw yada anhu falyunaffis an mu'sirin ya gusar wa talaka wanda ke cikin kunci ya gusar mishi da bakin ciki falyunaffis anhu ya gusar mishi da bakin ciki aw ya ba anhu ko kuma bashin da yake bin shi ya ce ya yafi jama'a mun fahimta wa fi hadisi abil yasad at-tawili wasmuhu ka'ab ibn murra أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يازو أتكن حديث أبو اليسري wannan dogon hadisin cikakken sunan abul yasari shine ka'abu dan murra yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man anzara mu'siran wanda ya jinkirtawa wanda ke cikin kunci yake cikin talauci da rashi awwa ba anhu ko ya ɗauke mishi bashin da ke kan shi a vallahu fi zillihi Allah zai mishi inuwa a ranar alƙiyama a cikin inuwar Allah a gwani yana nuna mana falalar invarul mu'sir kaga dai muna ƙara koma zuwa ga ma'anar ayar wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara duk waɗannan hukunce-hukuncen suna ƙarƙashin wannan ayar ƙaddar mun yi gaggawa mun ƙetara mun wuce jama'a da za a san waɗannan abubuwan ba za a san su ba shi yasa tafsirin alkur'ani ba a san gaggawa jama'a ka auna a shekaru nawa aka yi ma annabi wahayin alkur'ani ya karantar da shi ga sahabban shi shekaru nawa ashirin da uku tamma a yau malami mai tafsiri sai ya ce gaggawa yake a yi sauka a yi izu talatin a a yi izu ashirin wani guri ma in an jawo aka ja bakin sai ce mm fassara kenan mm shi kenan shine fassara mm fassara ce wannan jama'a ko a larabci ba jumla ce mufida ba na fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka samu dace ففي هذه الأحاديث من الترغيب ما هو منصوص فيها waɗannan hadisan a cikinsu akwai kwaɗaitarwa wanda nassi ne hadisan wato kwaɗaitarwar nassi ne a cikinsu da haka waɗannan jama'a su ne matsalolin da muka yi alkawari za mu tattauna a cikin wannan tafsiri na al'imamul kurtabi don haka mun cika alkawari jama'a to yanzu sauran mu ƙara ke karanta fawa'id ɗin da ke ƙarƙashin waɗannan ayoyin. Kun san dama muna cikin fawa'id ne, mun karanta fa'ida ta bakwai ya ce, Wamin ha wujubu invaril mu'sir ila maisara kama ta kaddama, sai muka ɗan yi ratse. To yanzu mun dawo, amma sai gobe za mu ci gaba, insha Allah ta'ala. Da haka za mu saurara a nan, insha Allah, abubuwan da muka faɗi na daidai, Allah ka ba mu lada. abubuwan da muka yi kure saboda karancin ilimi ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu malumman mu Allah ka gafarta musu ka yafe musu kusakuran su muna addu'a ta musamman ga malam Albani Allah maɗaukacin sarki ka yafe mushi da shi da ɗan shi da uwar gidan shi da mahaifiyar shi Allah ka kai haske kabarin su Allah ka yayyafin rahama akan kabarin su Allah ka shigar da su aljanna ka nisanta su daga wuta mu da muke baya Allah ka ba mu sabati da istiqama har mu haɗu da su ya Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu da ruwa mai albarka Allah ka azurta mu da ruwa Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna zan saurara anan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah